أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da azumin yau biyar ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya a jiya mun kwana a aya ta 61 yau kuma za mu tashi daga aya na 62 daga cikin suratu Ali Imrana. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله lahuwa al'azizul hakim ubangiji maɗaukaki bayan ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dama da ya gaya wa mushrikai da ya gaya wa ahlul kitabi yahudawa akan su zo su fita su yi addu'a kuma Allah ya mayar da la'antarsa akan maƙaryata bayan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna hadha lahu alqasasul haqq lalle abinda muka gaya maka wanda ya kunshi labarin sayyidina Isa alaihi salam da kuma labarin mahaifiyarsa da kuma labarin mu'ujizozi daban-daban wanda muka baka lalle wannan shine labari tabbatacce shine labari na gaskiya inna haza lahu alqasasul haq wa ma min ilahin illa Allah kuma babu wani abin bautawa face Allah tabaraka wa ta'ala duk faɗe-faɗe da ƙulle-ƙulle da suke yi bare tabbatar da cewa akwai wani abun bautawa bayan Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah shi ne kaɗai wanda ya cancanci a bauta masa wa inna Allah lahuwal azizul hakim lalle Allah shi ne mabuwayi mai hikima kuma a cikin lamarinsa
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا تو إذن سنجويا sun isu bi abin da ka gaya musu sun isu bi ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sun yarda cewa Isa alaihi salam shi ma ɗaya ne daga cikin bayin Allah kuma manzo ne daga cikin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala to sai fa in tawallau fa inna Allah alimun bil mufsidin to lalle Allah yana sane da mabannata daman can tunda dai sun ƙi bin gaskiya mabannata ne to Allah yana sane da su
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون to anan ubangiji yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qul ya ahlal kitabi ka gaya musu ya kuma abota littafi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa wata kalma madaidaiciya tsakani nadi da ku ko tsakanin mu da ku wannan kalman ita ce na farko Allah na'budu illa Allah bara mu bautawa wani face Allah tabaraka wa ta'ala wala nushrika bihi shay'a sa'annan kuma bara mu hada wani abu tare da Allah wanda zamu bauta mishi ولا يتخذ بعض بعض ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله sa'annan kuma kada sashen mu ya dauki sashe iyayen giji bacin ubangiji bacin Allah tabaraka wa ta'ala to ka gaya musu wannan duka sharuɗa guda uku ne daman na farko ka gaya musu ku zo mu bauta mu ta Allah tabaraka wa ta'ala na biyu kuma kada mu haɗa tare da shi wani abun bauta kamar yadda nasara sun yi Allah wal ibn wa ruhul qudus kada mu yi kaman haka don kada mu haɗa wani tare da Allah Allah shi kadai ne abun bautawa na uku kuma wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu ya dauki sashe iyayen gigi mu sani cewa wa'annan in dai har malamin mu ne ko makamantan su ne gabaki ɗayan su bayin Allah ne Allah ne kadai wanda ya cancanci a bauta masa fa in tawallaw to idan basu ji ba faqulu shahadu bi anna muslimun ku ce ku shaida faƙulu ku gaya musu ku shaida ishhadu au i'lamu wasu malamai sun fassara ta da i'lamu tunda dai sun ce kafiri ba a bashi shaida ranar kiyama shine sun fassara ta da i'lamu ku ce ku sani bi anna muslimun lalle mu mun sallama lamarin mu mu musulmai ne ko mun sallama lamarin mu ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ayan malamai sun ce an saukar da ita sau biyu wasu kuma suna cewa a'a babu laifi a ce an yi amfani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi amfani da ita wato da haccen shi sai ubangiji kuma ya tabbatar da ita ya mayar da ita qur'ani wato lokacin da manzon Allah anan shahararren hadisi da yake kitabul wahyi a bukhari na ah, abi sufyana wasiƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa sarakai na Yahudawa da Nasara da Nasara da Majusawa da makamantansu abu abunda wasiƙan nan ta kunsa wannan ayan ne bayan yace mishi aslim tuslam yu'tika Allahu ma ajraka marratayn fa in tawallayt fa inna ma alayka ismul arisiyin sai yace ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون wanda kuma an ce lalle Hirakla yayi imani da ita yayi imani da wannan na'am يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون تو يهودا da sun ji labari dama akwai wasu nasara sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma har yanzu ana cikin wannan jayayyan nan na ilimi ana cikin husuma to sun ce yau bari mu ma mu je mu same su sai malaman su suka taru manya manyan yahuda sai sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yahuda da wannan da nasaran najiran sun same su a masallaci suna zuwa sai sun zo sun kama nasara da jayayya daman sun ce daman muna nema yaushe za mu haɗu da ku gashi Allah ya haɗa mu a nan wurin to me suka yi sai sun ce ya al sai sun fara jayayya da su akan sayyidina Ibrahim alaihi salam su Yahudawa ma su ce ai Ibrahim namu ne ba naku ba Nasara ma suna ce ya Ibrahim namu ne ba naku ba sun shiga cikin jayayyar nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala manzon Allah kuma yana nan kusa da su yana jin su yayi shiru bai magana ba sai Allah ya saukar da wannan ayan ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun ya kuma abota littafi me yasa kuna hujjacewa kuna jayayya akan sayyidina Ibrahim alaihi salam alhalin kuwa ba a saukar da taureta ba da lingila sai bayan shi ya gushe sai bayan sayyidina Ibrahim da shekaru da dama an ci ɗaruruka sa'an nan an saukar da taureta me yasa kuna jayayya a kansa yace afala taqilun shin bara ku hankalta ba ku yi abin da ya kawo ku ku yi abin da kuka sani me yasa kuna shiga abu da ba naku ba na shine ubangiji anan yake cewa hantum haula'i hajattum fi ma lakum bihi ilm ga ku wa'annan ga ku nan kun yi husuma kun yi gidali akan abin da kuka sani an yi shiru an bar ku fama lakum tuhajjuna fi ma tuhajjuna fi ma laysa falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bi ilm to me yasa kuna hujjacewa kuna jayayya akan abin da ba ku da sani akan sa sun da su yi jayayya akan abin da kuka sani sun yi jayayya akan taureta an ce to an saukar wa Musa taureta ko Yahudawa taureta takaddan ku ne yau nasara sun yi magana akan injila an ce an saukar da injila wa sayyidina isa injila naku ne to me ya kai ku kuyi magana akan sayyidina ibrahim wannan abu da baku sani ba mene na karambani alhalin kuwa wallahu ya'lamu allah ya sani ya san ku baku san lamarin sayyidina ibrahim ba Allah ya sani ko kuma ba ku sani ba ba ku da wata masaniya akan lamarin Sayyidina Ibrahim ku bari wa masana ku bari wa masani wato shine Allah tabaraka wa ta'ala na'am ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين to sai Allah ya ce bari a raba muku gardama ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya Ibrahima lalle Ibrahima bai kasance ba yahude ba kuma bai kasance ba nasare ba walakin kana hanifan muslima amma Ibrahima ya kasance wanda ya karkata daga shirka zuwa gaskiya hanifan kuma musulmi ne wanda ya yi imani da Allah walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin kuma bai kasance kafiri ba ko kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba wato me yasa an faɗi ayan nan an ce domin yahudawa da nasara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tarar da su duk ya zo ya same su ne ba akan tafarki madaidaici ba wato mushrikai ne shine nan kuma Allah ya barantar da shi yake musu wa ma kana minal mushrikin Ibrahima bai kasance ba Yahude ba kuma bai kasance ba Nasare ba sa'annan kuma bai kasance mushriki ba irin nakun nan da kuke ciki ba baya cikin ku na'am إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين to waɗanda suka cancanta inna aulan nasi mutanen da suka cancanta su ce Ibrahima nasu su ce wannan namu ne inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu waɗanda suka bi shi a zamanin shi wanda sun yi imani da shi sun bi shi wayannan su ne sun fi cancanta su ce ibrahima nasu wa hadha nabiu da kuma wannan annabi shine muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya cancanta ya ce ibrahima nashi kuma wallazina amanu da waɗanda suka yi imani daga mabiyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama su ma za su ce ibrahima Ibrahima nasu ba Yahudawa ba kuma ba Nasara ba wallahu waliyul mu'minin Allah ko shine mataimakin mu'minai gabaki daya shine waliyin mu'minai gabaki dayan su wadda qa'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم wannan kuma labari ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayar yahudawa da sun ga lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bunƙasa ana samun nasara ga kuma nasara ma sun tashi sun zo da hujjojinsu amma an karya musu hujjoji ba su samu nasara ba sai sun ce to bari za mu yi kulle kulle sun rabu kungiyoyi daban-daban makirce-makirce daban sun kulla domin su karkata musulmai su kawo shakka su shuka shakka tsakanin musulmai da jama'an madina sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bada labari su wa'annan wanda suka yi wannan an ce ka'ab ibn al-ashraf da huyay ibn ahbab manya manya huyay ibn ahbab din na ai sirki ne na manzon Allah ma shine uban safiyatu ko hafsa ko safiya safiya ne ko safiya eh, shine ma- mahaifin safiya to su wa'annan biyun su ne sun kawo wannan kulle kulle su kuma dukan su yahuda ne daga bani nazir da bani quraiza sun yi kulle kulle sai ubangiji ya tona musu asiri an ce wadda ta'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum wato wasu da- wasu wani sashe ko wata kungiya daga ma'abota littafi sun so da sun ɓadda ku sun cire ku a hanya madaidaiciya wannan su ɗaura ku akan wani hanya daban na ɓata wadda qa'ifatun min halil kitabi law yudhillunakum alhali kuwa wama yudhilluna illa anfusahum bara su ɓatar da kowa ba face kawunan su duk makirce makirce da suka ɗaura da suka kulla suka yi kawunan su ne suke batarwa wama yash'uruna kuma ba su san ba su suna yin wannan ba domin me yasa daman Allah ya riga ya toshe musu duk abin da za su gane da shi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila wanda ya ya, daur- ya zai amfani da hankali shine zai yi amfani da ido da kunne ya ji da, da hankali ya san abin da ake faɗa amma to dama wanda Allah ya toshe mishi wa'annan ababen zai hankalta ne ko zai gane ba zai gane ba suna cikin bata alhali ko su ba su san suna cikin wannan batan ba na'am ya ahlal kitnam يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka gaya musu ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi lima takfuruna bi ayatin lahi me yasa kuna kafirta ko kuna kafirce da ayoyin Allah wa antum tashhadun wa alhali kuwa ko kuna shaida kuna sane da abun da aka zo da shi da ta- a cikin taureta cewa akwai annabi da zai zo mai suna Ahmadu ya kamata ku bi shi kuma ku yi mishi ko ku ba shi nasara ku taimaka mishi ku yi wani- waɗannan ababen duk ku kun sani me yasa kuna yin haka na'am يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ya ahlal kitabi kuma ya kuma abota littafi bayan haka lima talbisuna alhaqa me yasa kuna cudan kuna cudanyar gaskiya da ƙarya kuna lullufe ƙarya gaskiya kuna lullufe ƙar- gaskiya da ƙarya kuna cudanya su sa gabaki don su don ku batar da mutane talbisuna alhaqa bil batili gaskiya da bata da ƙarya wa taktumuna alhaqa sa'annan kuna ɓoye gaskiya wanda ya zo muku akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama alhalin kuwa kuna sane da wannan abun kuna sane da wannan abun duk abun da ya zo akan annabi kun fi kowa sani shi domin kun karanta shi a taureta kuma ku nasara kun karanta shi a injila me yasa kuna ɓoye shi na'am وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون to anan ma kafirai har yanzu dai yahudawa suna cikin kulle-kullensu sun taru sun zama kungiya sai sun ce waɗannan abin da ya kamata yanzu mu yi da mutanen Muhamma- muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mutanen sannan dole za mu tashi tun da dai muna da daraja a idon mutane su yahuda ahlul kitabi ga baki da yahuda tun da dai muna da daraja kuma mu ne masana mutane duk suna ba mu daraja yanzu abin da za mu yi mu sa shakka a zuciyar mutane babu babu abin da ya kai mu je mu sallama kanmu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce mishi da safe mun yi imani da kai mu halarci sallan asuba tare da shi da jama'ansa mu halarci sallan sai can an juma ƙarshen rana in ta zo faduwa sai mu fita mu ce mun bari in mun bari lalle za a samu daga mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai mu masana ne za su ce babu shakka mun ga wani laifi ne tare da wayannan mutanen in mun bari akwai mu za mu samu jama'an da za su bi mu sai mu rage jama'an sa su barsa sun yi wannan makircin nan da sun yi wannan makircin nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tona musu asiri kafin su aikata haka sai ya gaya manzon Allah sai labarin ya yadu a Madina to su Allah ya toshe musu basira ne ba su sani ba da sun san cewa hukuncin musulunci idan mutum ya zo ya ce ya musulunta an juma ya koma kuma ya yi ridda hukuncin shi kisa da bai yi wannan ba to wannan Allah ya toshe musu basira ba su wannan ba kuma nan Allah ya kwace su da ya tona musu asiri ya gaya wa annabi ga makirce makircen su shine Allah yana cewa qala qa'ifatun min ahli kitabi wasu sashe wata kungiya daga mutane ma abota littafi sun ce aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abin da aka saukar wa wa'annan ko da wa'ancan wanda suka yi imani wato mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da hi wajhan nahari a nan farko farkon yini da sassafe ku yi imani da shi ku nuna imanin ku ku zo ku halarci sallah tare da su wajhan nahari wa kuro akhira sa'an nan kuma ku bayyana kafircin ku kan wanda da rashin yaddar ku da abin da shi annabi alaihi salatu wassalam da jama'an shi suke ciki ku nuna ne shiryaddar ku ku ce mu kun bar wannan addini la'allahum yarji'un watakila ko tsammanin ku su juye su dawo su bi su su yahudawan nan a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ko Allah bai biya musu wannan bukatan ba shine ubangiji yake cewa wala ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم lalle wannan ayan nan masu tafsiri sun samu saɓani daban-daban a cikin fassarar wannan aya duk da al-Imam al-Qannuji a tafsirin sa maqasidul Qur'an ya kawo shi magana kala takwas daban-daban iri takwas duka ra'ayi akan fassarar wannan ayan nan amma fassara wanda aka fi zaba a cikin shi wanda shine zamu dauka yanzu a ayan nan zamu yi amfani da shi wala taqulu liman wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sun ce kada ku yarda anan tu'minu ku yarda yarda ne ba wai imani ba kada ku kada ku yarda a cikin wannan makirce makirce da kuka hada da sirrin kunnan kada ku yarda illa liman tabi'a dinakum kada ku tona ku gaya asirin ku sai ma wanda ya bi addinin ku wato ba nasa ba yahuda dan uwan ku shine wanda za ku gaya mishi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yarda sai da wanda ya bi addinin ku qul innal huda hudallah wannan kuma jumla ce mu'tarida Allah ne yake gaya manzon Allah qul innal huda hudallah ka ka gaya musu lalle shiriya wadda ake bukata ita ce ita ce shiriyar ubangiji tabaraka wa ta'ala shiriyar Allah sa'annan wannan jumla i'tiradiyya ne sai an koma kuma maganan yahuda wanda suke fada kaman sun ce kaman yahuda suna cewa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum aw an yuta ahadun misla ma utitum ay wala tu'minu liman yuta la tu'minu an utiya ahadun misla ma utiya utitum min dinakum yana cewa an yuta ahadun misla ma utitum sa'annan kuma kada ku yarda cewa an ba wani an yuta ahadun an ba wani wato wani wahayi an yi wa wani kamar ko kuma an bashi wani abu kamar wanda aka ba ku ko yahudawan kada ku yarda musu na farko sun ce kada ku yarda da wanda baya cikin addininku suna gaya mabiyansu kenan kada ku yarda da wanda baya cikin addininku na biyu shine kada ku gaya kada ku yarda cewa an ba wani abu na annabci kaman yadda aka baku ko an ba annabinku Musa alaihi salam kada ku yarda da wannan kaga wannan ma tafsiri ɗaya ne kamar yadda muka ga akai magana takwas a cikin wannan tafsirin ayan nan na'am an yuta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbukum ko kuma an yuta ahadun misla ma utitum kada ku yi ikrarin cewa lalle fa wa ya zo a taureta an ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama risala kamar yadda aka ba wa Musa idan kun faɗi haka haka au yuhajjukum inda rabbikum to lalle za su rike shi abun shaida ne za su rike ku abun hujja ne gobe a gaban ubangijinku za su samu hujja a kanku kada ku gaya musu haka abin da kuka sani na taureta ku tsaya da shi kar ku gaya wa kowa ku rufe shi au yuhajjukum inda rabbikum sai ubangiji anan yake ce manzon Allah ka gaya musu duk da makirce makircen ko da sun boye ko da sun faɗa su sani fa qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha a wani tafsirin ayan nan kuwa yana ce an yi ta ahadun mislama utitum wato kada ku yi kada ku ku yarda ku gaya musu ilimin da kuke da shi su ma su samu wannan ilimin nan su zama kaman ku yadda ake ganin ku da daraja da mutunci a cikin tarayyan jama'a kuma a ɗauke ku da wannan darajar nan kada ku yarda ku gaya musu kaga duk hasada ne a can ubangiji kuma ya bayyana a cikin suratul baqara wadda ta'ifatu waddu kasiran waddu wadda kasirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum maza kuffaran hasadan min indi anfusihim duk dai hasada ne da kiyayya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa to wa'annan gabaki da Allah ya ce manzon Allah ka gaya musu qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha ka gaya musu lalle falalafa a hannun Ubangiji take kuma zai na ba wa wanda ya ga dama a cikin bayinsa ba lalle ba ne sai Yahudawa ba kuma ya kawo addini ya kawo risala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kasance shi ba Yahude ba shi ba Larabe ne kuma an yi mishi me za su yi ne kaga ba yadda za su yi falalan kuma tana hannun Ubangiji innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha yana ba wanda ya ga dama wallahu zul fadlil azim wallahu wasi'un alim wallahu wasi'un alim lalle Ubangiji mabuwayi ne mayarwaci ne kuma masani ne يختص برحمته من يشاء yana keɓance ko ya keɓantar da rahamansa ga wanda ya ga dama والله kamar yadda ya keɓe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan rahaman da suna ƙoƙarin su koye ba sa so su faɗa ɗin والله ذو الفضل العظيم lalle Allah zul fadl azim lalle Allah mai lalle Allah ma'abocin falala ce mai girma na'am ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون to ubangiji anan yana bayanin halin yahudawa ba lalle bane dundun sun yi makirce makircen nan babu mutanen kirki a cikin su dan ubangiji yana bada misali yana nuna su ma akwai amintattu a cikin su sa'annan akwai latatattu ko batattu ma a cikin su shine yace wa min ahlil kitabi akwai daga daga cikin ma'abota littafi akwai wasu daga cikin ma'abota littafi man in ta'amanhu bi qintarin yuwaddihi ilayka wanda idan ka bashi amana ko ka amintar da shi wata dukiya mai dimbin yawa duk lokacin da ka zo ka neme ta yuaddihi ilayka zai baka ita zai mai maka da ita a lokacinta ba tare da ya bata ta ko ya taba ta suna da aminci a cikin su na'am wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yuaddihi ilayka kuma da akwai a cikin su waɗanda idan ka amintar da shi ko kuma ka bashi amanan dinari guda ɗaya la yu'addihi ilaika bare mayar da shi gare ka ba bare baka shi ba illa ma dumta alaihi qa'ima to lalle sai ka tashi ka nace ka tsaya kai ilhahi sosai ka zo yau ka zo gobe ka bashi da wahala ka dame shi sa'an nan ya baka shi don rashin aminci kaga iri biyu ne akwai amintattu akwai kuma wanda ba su da amana nan shine ubangiji yana ce illa ma dumta alaihi qa'ima zalika bi annahum me yasa suke yin haka zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil domin wancan sun ce ai su babu wani laifi a kansu su ci kudaden laraba wannan da wayannan mutanen nan banda ahlul kitabi ai babu laifi a kansu ai kudin su dukiyar su halal ne a wajen su don haka suna zaton haka kuma tsaban ƙarya bayan sun yi wannan sun ce ai Allah ne ya faɗi faɗi haka ya zo a taureta da ya zo a taureta hakan nan sai Allah ya ce ya waya quluna ala Allahi al-kadhib suna wa Allah ƙarya wannan maganar da suka faɗa ba haka ba wa hum ya'lamun kuma sun san suna ƙarya su maƙaryata ne akan suwa sun yi ƙarya ubangiji bare taba umurtan bayinsa su zalunci sashen su ya zalunci sashe ba Allahu a'dalul adilina anan larab sahabbai da suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun yi mamaki sai sun tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullah mu banda irin su Abdullah abdullahi ibn salama da makamantansu ba mu ga amintattu ba to waɗannan su waye ne amintattu so abu huraira a wani hadisi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu a akwai aminai a cikin su sai manzon Allah ya ba su labari akwai wani ba yahude malami ne daga cikin malaman yahudawa sai ya shiga halin kunci ba shi da shi ya shiga damuwa sai ya ce bari in tafi in samu wane wanen nan da zai je same shi ma ba yahuda da uwansa amma tsakanin su da shi gari ne sai an hau girgin ruwa sa'an nan ya je ya same shi ya tarar da shi sa'an nan ba yahudan nan ya tashi ya je ya sami dan uwansa malamin nan ya je ya samu ɗayan ba yahuda dan uwansa attajirin nan ya same shi sai ya ce mishi wane ni fa ina da bukata ina da hali ina so ka karance mun dinari dubu ɗaya in zai yiwu sai ya ce mishi a babu damuwa kaman kai zan baka mana amma ka kamun shaida sai shi ɗayan ba yahudin nan sai ya ce mishi a ni shaida na Allah ban da wani shaida Allah ne shaida ka sai ce to na yarda shaidanka Allah ne ma na yi imani Allah shaidanka to ka kamun wanda zai yi lamince ka lamuni wakili sai ya ce mishi a to laminci ma Allah ne lamin zai lamince ni bani da wani Allah ne zai lamince ni yace to na yarda Allah ne zai lamince ka sai ya irga dubu ɗayan nan ya bashi na dinari ya ba ɗayan sai ya ɗauki kuɗin nan ya zo ya biya bukatansa lokacin da ajalin nan na biyan bashi yayi sai ba yahudan nan ya ɗauki kuɗi sai ya zo bakin kogi yana neman jirgin da zai kai shi jirgin ruwa da zai kai shi wajen wanda ya yi rancen na a wajen shi ya biya mishi haƙƙinsa to ya tsaya ya wuni babu jirgin da zai tafi wurin nan ya rasa abin da zai yi sai ya duba sai ya je ya samu wata ice ya samu wani ice ya ɗauka itaciyar nan ya ɗauke ta sai ya tsaga sai ya saka dinari dubu ɗayan nan a ciki sai ya rubuta wasiƙa kuma ya saka a ciki sai ya tsaya a bakin ruwa sai ya ce ya Ubangiji, bawan kan nan ga abin da muka yi da shi, kai ka sani na ce kai ne shaidata. Kuma ya tambaye ni lamuni na ce kai ne lamuni na, kuma ga shi na zo a ajalin a lokacin kuma ban samu jirgin da zai kai ni wurinsa ba. Ya Allah, ni dai kai ne lamuni na, kai ne shaidata, ga shi sai ya jefar da wannan itacen, ka ba bawan ka ya jefar da shi a ruwa, ya koma gida. Ya yi haka ba wai don shi kenan ya biya ba, a'a ya yi haka don shaidan nan da ya yi ya san Allah da darajar shi ba abun wasa ba ne ya zo ya cika alkawari tsakaninsa ne da Ubangiji sa'an nan kuma idan ya samu jirgi zai sake ɗaukan wani dubu ɗayan ya je ya samu ba Yahudin kuma haka aka yi bayan kwana biyu kaɗan sai ya samu jirgi sai ya ɗauki wani dinari dubu ya zo da shi sai ya hau jirgin sai ya je wancan kuma ɗayan wanda ya ba da bashin shi ma a daidai ajalin da ya ba da bashin ne ya zo bakin ruwa ya tsaya yana ta tsammanin ya ga wani ya ga wani bai ga jirgin da ya zo ba sai can ya ga wani itace da ya gani ya ce bari in ɗauka mana je a hura da shi wuta a gidana tunda dai alkawari bai iso ba bari in dauki itacen nan da ya kai itace an zo an fasa za a yi za a hura wuta da shi sai an ga kulli na wani abu da kuma wasiƙa a ciki sai an ɗauka an kawo masa iyalansa da sun kawo mishi ya buɗe sai ya ga wasiƙan nan na mutumin nan da ya rubuta ya buɗe ya kunce wannan kuma ya irga kuma ya samu dinari dubu ɗaya daidai Allah ya kawo mishi yadda yake kaga Allah ya yi mu'amala da wancan daidai da niyansa wannan kuma daidai niyansa da yake ya yarda Allah ne shaida shi ma kuma Allah ya cika masa alkawari amma ɗayan sai ya zo ya sake ɗaukan wani do dirha dirari dubu ɗaya ya zo da shi ya samu jirgi sai ya je ya zo ya tarar da shi ya same shi da ya same shi sai ya ce mishi bawan Allah kai haƙuri wallahi na ce naman jirgi ne da zai kawo ni wurinka ban samu ba amma ga kuɗinka dubu ɗaya ya ce a'a kai ba ka yi sako wajena ba ka aika da sako wajena ba yace a'a nace maka ban samu jirgi ba ya zai yi in tura sako wurinka yace a'a ka tura sako wurina Allah kuma ya riga ya biya maka wannan bashin dan haka nagode Allah ya saka ka rike dubu ɗayan ka wannan naka ne ka koma da kayanka gida hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu irin Yahudawa masu imani su ma akwai su wannan shine kissan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wa sahabbansa to anan wani ilimi ne za a ɗauka a nan ilimi da za a ɗauka a nan wato mutum ya yi ƙoƙari ya cika alkawari a rayuwarsa babu laifi idan wani ya baka bashi ko ka shiga hali ka zo ka karɓa kada ka ɓoye ka zo ka samu bawan Allah nan da ya baka ka ce mishi bawan Allah ban samu ba ka yafe mini ko kuma ka yi haƙuri in na samu zan baka ya fi zamba ya fi kuma ka ɗauka ka cije don kana ganin wannan ba abin da zai maka kai za ka iya kaci kuma ba abin da za a kwana lafiya ba abin da zai faru to in an kwana lafiya a nan gobe kuma za a farka a tashi ba lafiya ba wurin ubangiji ta baraka wa ta'ala don haka an fi so duk lokacin da ka ɗauka ka mayar da shi don in kana ɗauka kana mayar da shi Allah kuma wata rana zai baka kai maka ba wasu kuma kana su da su mayar maka in baka yi haka ba kuma kai ma ba mamaki Allah ya wadace ka ya maka yalwan ka samu ka bayar kuma bara a baka ba kaga a nan duniya ma Allah ya sa an rama Allah ya she mu بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين to anan ma ubangiji yayi musu raddi anan ma a tafsirin aya ce bala a a eh da akwai haƙƙi a kanku idan ba ku mayar da kuɗin larabawan nan ba wannan raddi ɗaya biyun kuma a'a lalle waɗanda suka cika alkawari bala man aufa bi ahdihi waɗanda suka cika alkawari da yake tsakanin su ko da Allah ko da bayin Allah wattaqa sa'an nan kuma yayi yayi taqawa tsakanin su da Allah ya ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah da man yana son masu taqawa yana son wanda suna tsoron sa bayin sa wanda suna tsoron sa idan sun yi alkawari alkawari suna cikawa lalle ubangiji yana son su sosai na'am innal ladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim samanan qalilan ulaik أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wannan ayan nan tana magana akan alkawari ne tsakanin Allah da magabata wato wanda su an aiko musu littattafai sun ga sifar annabi sun ɓoye da makamantansu alkawarin ya shafe su gabaki ɗaya ba wai ana nufin alkawari irin na dukiyar duniya kaɗai ba alkawarurra daga baki ɗaya na tsakanin ubangiji wanda ubangiji ya riƙe ko ya ɗauka wa manzanni suka ɗauka wa ubangijin su da kuma cewa akwai annabi da zai zo ko kuma kowane annabi za a tura wani annabi daga bayansa in an ya zo to ya tabbata ya yi imani da shi kuma ya gaya mutanensa mabiyansa su ma su yi imani da shi da wa'annan irin wannan alƙawuran shine Allah ubangiji yana cewa innal ladzina yasharuna lalle haƙiƙa waɗanda suke wato waɗanda suna suna musanya waɗanda suna musanya alkawarin da yake tsakaninsu da Allah alkawarin Allah da kuma kuma suna rantsuwa suna musanyan shi da dan samani kankani kalila da dan kudade na duniya kadan su koye wannan gaskiyar nan suna musanyan wannan alkawari da rantsuwa da kuma da kudade kaɗan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan mutane masu wannan sifofin nan ba su da wani la khalaqa lahum babu ba su da rabo a lahira la khalaqa lahum ba su da rabo a lahira duk wani abin da suka samu a nan duniya nan shine rabon su ya kare a can lahira ba su da komi la khalaqa lahum fil akhira sa'annan wala yukallimuhum Allah ubangiji baran musu magana ba bare zartar da su baranan lahira yadda ubangiji yana magana da bayinsa mutanen aljanna kun yarda ko in kara muku da irin wannan ababen to su Allah bare yi da su mai wannan sifan wala yanzuru ilaihim sa'annan kuma bare dube su da idon rahama ba ranan kiyama wala yuzakkihim sa'annan ubangiji kuma bare tsarkaka su ba bare tsarkake su ba daga zunuban su na cikin duniya ba walahum azabun alim sa'annan suna da azaba mai tsanani to wannan abubuwan nan da ubangiji tabaraka wata'ala ya ambata ya faɗe su a cikin wannan aya na rashin magana da bawa rashin duban bawa ko kallon bawa da idon rahama sa'annan kuma rashin tsarkake bawa da idon rahama ba wai kawai sun tsaya akan wanda ba su cika alkawari ne kawai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi na Abi Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu wani mutum ya zo ya samu sayyidina Abi Zarr al-Ghifari yake mishi na ji labari kai kana cewa ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah baya son mutum iri uku masu sifofi uku kuma yana son mutum uku tun kafin ya karasar da magana sayyidina Abi Zar al-Ghifari sai ya ce mishi to kana tsammanin bayan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda yayi mana ƙarya ya san yayi mana ƙarya na mai yasa ya zabi mazaunin shi a wuta tun kafin ya tafi tun yanzu bayan naji wannan zan yi ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace mishi a'a baran yi ƙarya ba lalle naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗan wa'annan mutanen nan waɗanda muta- manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son su na farko shine a cikin yaƙi ya ce wani mutum a cikin yaƙi wato ɗaya namiji ne a cikin yaƙi yana gaban daga ya ja daga yana gaba baya tsoro yana ratsa wannan layukukan wato layin maki yana shiga da dabban shi yana shiga a nan halin nan da yake ko ya samu ya buɗa wa musulmi hanya su shiga ko kuma a kashe shi ya samu shahada ya ce wannan iri wannan mutumin nan mai halin nan ubangiji yana son sa na ɗaya kenan na biyu ya ce to wani mutum da an fita ko eh, cikin kasuwanci ne na tafiyar musulmai da tafiya na alkhairi da ana tafiya a cikin yaƙi ana tafiya an yi tafiyan dare an gaji an zo an zube za a yi bacci a huta a samu a tashi sallan asuba sai mutum ɗaya ya alkawari a kansa a karan kansa yake a shi bare yi ba ya koma gefe yana ibada yana sallah yana addu'a har lokacin sallah yayi sauran mutane sun yi bacci ya zo ya tayar da su a bacci shi ma Allah yana son sa wannan na biyu kenan mutum na uku kuma wanda Allah yana son sa shine mutum da Allah ya jarrabe shi da makwabci wanda yana da hali mummuna hali ba na gari ba yana damun sa shi kuma yana ta yin hakuri bai taba cewa makwabcin shi nan kul yayi shiru ya bar shi har mutuwa ta zo ta raba su yace wannan ma ubangiji yana son sa yace wa'annan su ne mutane uku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ubangiji yana son su to mutum uku da manzon Allah yace ubangiji baya son su kuma yace na farkon su almusbil wanda yana ɗinka kaya dogaye don alfahari ya ja a ƙasa ko da mutane wata laka suna kar ku zo kusa da ni irinsa ya nuna shi yana birga ya sa kaya mai kyau kar a zo kusa da shi to kaga wannan ubangiji baya son sa bare yi mishi bare yi zance da shi ba ranar kiyama ba bare kalle shi da idon rahama ba kuma bare tsarkake shi daga zunubban shi ba wannan ɗaya kenan daga cikin su na biyun su shine kuma an ce mutumin da alhallaf wanda alhallafu yanda yana rantsuwa a sayar da kaya a kasuwa in ka zo ka same sai ya ce ma a wallahi yanzu yanzu nan wallahi an siya naira ɗari na ki sayarwa a ƙarya yana rantsuwa wannan kuma suna nan da yawa yanzu a kar ƙarya manzo Allah ya ce bayan la'asar wato bayan la'asar kowa yana da damuwa me yasa manzon Allah malami sun ce hikima a cikin manzon Allah ya ka a cikin hadisi bayan la'asar don in an zo tashi daga kasuwa wanda yana son siya ma yana sauri ya samu ya samu biyan bukata kar kasuwa ya tashi ya bar shi shi wanda yana sayarwa ma yana kokarin wannan dukiyar nan ta fita a hannun shi a lafiya kaga duk suna neman alkhairi ne amma a cikin wannan lokacin kuma sai ka samu wani yana yin ƙarya ya ce a wallahi an siya ta alqur'an an siya ta rina hana yanzu nan aka siya kaza na hana to irin wannan su ma ubangiji bare yi musu magana ba bare kalle su da idon rahama ba kuma bare sarkake bare tsarkake su daga zunuban su baranan iyama sa'annan na uku kuma al-faqiru al-mannan al-ghaniyul mannan al-ghaniyul mannan a wani hadisi wani hadisi kuma al-faqirul mustakbir a hadisi ɗaya ya ce alfaƙiru alghaniyul mannan mai kuɗi wanda yana ba da kuɗi sai yana ce ba na baka ba kullum ina maka kana damun mutane jiya ba an kai matanka asibiti ba wane yaron kama ba ya zo an ɗinka mishi kayan makaranta ba a kai ba an baka jari shekaran da ya wuce ba ka zo kana damun mutane ko kuma ya zo yana ce ai na bawa ne kaza ai wane ma mu ne muka yi mishi kaza ai wane ma mu ne muka yi mishi kaza to wannan mai sifan nan mai halin nan ma shi ma ubangiji bare kalle shi ba bare yi zance da shi ba ranar kiyama kuma bare tsarkake shi daga zunuban shi ba wancan hadisi ɗayan kuma yana cewa alfaqirul mustakbir wato talaka mai girman kai an bar shi kawai da girman kai bashi da wani abu sai zagin masu kuɗi ai za su gani ai ka bar su ai dukiyan za ta kare za mu gani ai lokacin da za su talauce za mu zama ɗaya da su irin hakan nan bashi da wannan an bashi an bashi abu ma sai ya koma alkhairi za a yi mishi amma zai koma gefe yana zagi wannan kuma ya faru da yawa tun a zamanin manzon Allah sa ku duba qissatul ifk qissatul ifk wannan da sayyidina abubakar yana ciyar da shi yana shayar da shi yana taimaka mishi yana mishi komi amma shine yazo ya yi kazafi wa sayyida Aisha radiyallahu anha to tun a can zamanin har yanzu akai su to waɗannan sifofin ba wai kawai sai ƙarya alkawari ba wa'annan sifofin nan gabaki daya ubangiji baya son su ubangiji baya son mu sifantu da su yana son mu mu kasance musulmai ne na gari la yuzakki wa la yuzakkihim wa lahum azabun alimun lalle suna da azaba mai tsanani ranan gobe kiyama na'am وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون to har yanzu dai ubangiji yana ba da labarin halayen yahuda yahudawa halayensu yana cewa inna minhum la fariqan lalle da akwai wani sashe daga su daga ciki wani bangare ko wasu jama'a daga cikin su yalwuna alsinatahum bil kitabi wato suna tauye harce ko kuma suna me ake cewa yalwuna suna karkatar da harcen su wato suna karkatar da harcen su da littafi wato suna karanta abu kamar littafi sai ka ji kamar karatun littafi suke yi alhali ko su ba karatu ne suke yi ba jonawa kirkirowa ne da kansu suke yi haka don su fatar da mutane li tahsibuhu min alkitabi don ku yi tsammani wannan daga cikin taureta ne ko daga cikin littattafai da ubangiji ya saukar wa ma huwa min alkitabi alhali kuwa shi ba daga cikin littafi ba wa yaquluna huwa min indillah sa'annan kuma suna cewa lalle wannan daga wurin Allah ne alhali kuwa wa ma huwa min indillah shi ba daga wurin Allah bane wa yaquluna ala Allahi alkaziba wa hum ya'lamun alhali suna suna sun kasance suna fadin ƙarya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala alhali suna sane cewa su suna ƙarya to nan ƴan uwa musulmi akwai abu daya yanzu akwai abubuwa da yawa da zaka gani wani sai ya aje wani kusa da shi a kujera kamar zaman tafsirin ƙur'anin nan ana ɗauka midiya suna yin karatu kamar wa'azi ne suka yi amma kamar drama drama suke yin shi ana yi shi ana tura to wannan istihza'i ne duk yana shiga a cikin wannan abu bai kamata ba a ce kana so ka yi wani abu wanda ba na Allah ba ba na addini ba sai ka ɓoye a ƙarƙashin sifa ta malamai ko ta mutanen addini ka yi wannan masu yin haka su sani cewa sun ci amanar addininsu bai kamata ba su yi haka ba yana nan da yawa in an bibiya masu duba social media za su gan shi za su ga mutum wane ka ja aya za ka ji ma har yana karanta abu kaman ayan ne yake ja alhali wani abun shi daban yake faɗa baya da ala bai da alaka da qur'ani bai da alaka da sunna ko zagin siyasa ne suke yi tsakanin su ko wani abu to lalle lalle wannan abun ba abu bane wanda ya kamata babu bambanci tsakanin wanda suke yin wannan da wa'annan gabaki daya babu bambanci domin duka wasa ne wanyan ma sun yi don su batar da bayin Allah duk da zunubin su yafi na wa'ancan girma wa'annan kuma sun boye a karkashin malamin addini don su yi wasa da shi ka rasa abin da zaka yi ƙarya da shi ko zaka yi kamanci da shi sai littafin ubangiji tabaraka wa ta'ala ai ya kamata a ce mutum yana da hankali shi ma ko da ya ga wani yana yi ya hana shi kuma in ka ki hana shi to kai ma ka yi musharaka tare da su mafi abu mafi dacewa wato idan an yi an ɗauka kada ka saka a status in ka gani ma ka shafe shi karka ɗauka nan za ka kubuta kuma Allah ya kiyashe mu Allah ya rufa mana asiri akan faduwa cikin wayannan laifuka dan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon karshe ko saura abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shiga baki daya abinda muka yi kusure kuma Allah ya gafarta mana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin sanin amin